الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na annabi wato bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sani mana shiga a wannan safiya ci gaba da karatunmu na muftasar da akhdari za mu tashi kan sabon fasali ko نعم صح سيح قولي لك المنسى يتي فصل يجب الغسل زي ما قلت انا اناكم حكي الغسل يسبب غسل غسل نعم وين سا غسل كسكري akwai bambanci tsakanin mai bambanci tsakanin al-ghusl da ghusl na? yau wanke abu wanke wata gaba ce ake ce ma al-ghaslu ghasl da fata ma al-ghuslu shine wanka gaba wanka yau to yajibu al-ghuslu min salasati ashiya'a wanka yana wajaba daga abubuwa guda uku duk inda aka yi amfani da alwuslu to ana nufin alwuslu shari'i wanka na shari'a shari'a tana da yare irin nata in an ce yare ana nufin kalmomin da ake amfani da su wanda in kana neman ma'anarsu sai dai ka koma gun shari'a yawwa alwuslu baya nufin kowane irin wanka wankan jin daɗi wankan jin sanyi a jiki da makamancin su duk baya shiga ciki in aka ce al-ghuslu a littafan fiqh ko a littafan hadisi ana nufin wanka wanda yake na shari'a za a yi shi domin fita daga wani hali don a samu tsarki yawwa ma'ana ana nufin wankan janaba amma duk da yake nan bai tsaya ga wankan janaba ba saboda an fi sanin su da wankan janaba akwai abubuwan da ba janaba bane kuma ana yin wanka domin su kamar da zai kawo mana kamar haila da jinin biki in ya yanke kaga wanka shi ma ake yi amma kasancewar irin su daya irin wankan da ake a janaba shi za a yi in haila ta yanke in jinin biki ya yanke yawwa to don haka tunda aka ce al-ghusl nan ba sai an ce maka ghuslul janaba ce ghusl min al-haidi ghusl min al-nifas ba ba shi ba amma duka gaba daya kowanne ake nufi sai ce al-janaba wal haid wal nifas su ne abubuwan guda uku da ya faɗa in har aka samu janaba ko aka samu haila ta yanke ko aka samu jinin biki ya yanke to wannan wajibi ne sai an yi wanka irin wankan da ake ce ba wankan janaba sai ce fal janabatu ismani ita janaba yanki biyu ne ma'ana iri biyu ne janaba tana samuwa saboda dalili guda biyu na farko yace khurujul maniyyi fitar maniyyi bi lazzatin ta hanya ta jin dadi mu'tadatin ta al'ada waɗannan ƙaidi ne guda biyu da yasa ko da malamai suka sa domin a fidda fitar idan babu waɗannan abubuwa ɗin to babu wanka akan mutum ma'ana idan mani ya fita daga jikin mutum ba ta hanyar jin daɗin ba ba kuma ta hanyar al'ada ba misali ya zama ba shi da lafiya ya samu wata cutar da wannan ruwa ke fita daga gabansa ba ta ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyi ba to babu zancen wanka wannan domin fitarsa fita ce ta larura ba fita ce da take haifar da janaba ba yawwa sai ya zama sai ya zama cewa ya fita irin yadda ya saba kuma kowa ya san shi dai yadda fita da tadaffufi wannan ita ce babbar sifarsa fita da irin zulluwa yadda ya saba fita to inda ba in ba da irin wannan bane fita ce ta rashin lafiya to wannan ba cikin abin da zai sa mutum yi wanka ya zama an samu wannan fita ta al'ada yace fi naumi ko a cikin bacci ma'ana mutum yi mafarki irin yadda ake cewa mutum ya yi mafarki yana buƙatar yi wankan janaba to in dai an samu wannan to mutum zai janaba aw ya qabatin ko ido biyu a farke to shi ma sai an yi bijima'in aw ghairihi ko ta hanyar jima'i ne ko ta hanyar wani abu daban kun ga wato hikima da basira irin ta malamai na da duk da dabaru na irin karkacewa marasa na abubuwa marasa kyau a zamanin yanzu da suka zo wa wasu daga cikin samari duk da ba a san su ba wasu daga cikinsu a baya amma kun ga an shigo da su sun shiga cikin waɗannan abubuwa da ya shafi jima'in au gairi in dai an samu wancan fita ko ta hanyar jima'i ne ko ba ta jima'i ba ta hanyoyi da dama da wasu suke yi musamman hanyoyi marasa kyau da wasu sukan yi kamar mutum wasa da gaban mutum ya ta yi har wani abu har wato ya fidda wannan ruwan wannan yana daga cikin abubuwan da ba su da kyau to in dai an same su to sai an yi a wankan janaba kada mutum ya ce a'a ai sai ta hanyar jima'i da iyali kuma har yanzu kasan kalmar jima'in da ya ambata ya ambace ta ita ma bai ce na aure ba ko na zina ne a kamar yadda zai kawo mana da yake cewa wasani na biyu kuma sai ce maghibul hashafati fil farji buyan wato kan kaciyar namiji a cikin farji shi ma daga an same shi wannan kuma shi ake nufi da iltiqa'ul khitanaini kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wani hadisi iltiqa'ul khitanaini wato kaciya biyu su haɗu wannan wata kalma ce ta basira da fasaha da balaga ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam baya tasrihi da irin waɗannan kalmomi din saboda kunya da daraja irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai aka faɗe su a duk da akan tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam akan wasu matsaloli irin wannan da ya faɗi abin da zai gamsar da mutum a ilmance kamar da ummu sulaimin ta zo take take tambayar sa wata rana take cewa ya rasulullahi inna allaha la yastahi min alhaq Allah fa baya kunya a faɗi gaskiya gashi ita mace ce amma ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan mace ta yi irin abin da namiji yake yi a mafarki zai yi wanka ko ba zai ba za ta yi wanka ko ba za ta yi ba ya ce za ta yi bai ce ce ba ma san irin wannan tambayar tafki babu wuri yawa kuma sannan bai kalmar batsa ba amma ya ba ta amsa da zai fidda ita daga jahilcinta na addini to wannan abun yana da kyau a jama'a su rika fahimtar sa duk lokacin da ake irin wannan magana ba magana batsa ba ce magana mutum ya tattauna kalmominsa kafin ya faɗa amma kuma kada a ɓoye su a kasa faɗa su yadda shi mai karatu ba zai fahimce su ba yau domin asali in bai fahimce su ba zai zauna cikin jahilci kuma bai kamata ya zauna cikin jahilci ba yau abu na biyu tunda ya faɗi ɗaya ko na farko shine fitar maniyi in aka same shi to sai an sami wankan janaba in ya zama fitar da waɗancan ƙaidi guda biyun nan ta hanyar jin daɗi ta hanyar al'ada ba ta hanyar rashin lafiya ba a cikin bacci ko a faɗe a faɗake da jima'i ko ba da jima'i ba na biyu shine a ce kan kaciya na namiji ya ɓuya ya shiga wato farji nan kuma shi ma akwai littafan da a bayanin da suka kawo ko lafuzan da suka kawo sun kawo shi ne da na kira suka ce fi farjin farji din a cikin malamai da suka tashi bayani suka ce farji nan yana nufin yutlaqu ala al-qubuli wa ala al-dubul in aka ce farji to gaba da baya duk ya shiga jiki sannan kuma min adamiyyin aw bahimatin ko na dan adam ne ko na dabba sawa'un shi gaban ko bayan duka ya shiga cikin abin da zai wajabta wanka kada mutum ya ce a to ai an ce fardi galibin aka ce fardi to abun namiji abinda yake fahimta kawai wato gaban mace a'a in aka ce fardi a larabci da gaba da baya ma'ana dubura duk sun shiga ciki duk inda aka samu ilaji na wancan abin da yake ko matar mutum ce ya zai mata ta baya to an aikata haramu to amma nan ana zancen wajibcin yin wankan da na ba na fatan fahimci wannan yawa wancan babban laifi ne kuma haramun Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta shi to haka nan na adamiyyin na dan adam ne wannan jikin ko kuwa na dabba dan akwai masu bestiality ake cewa ko miyagun ɗabi'un nan da wasu suke gani a wuraren kallace-kallace duk da yake wasu tun kafin wannan ma ana samun za ga wani ko ta hanyar tsafi ne irin matsafan nan su ce masa to wannan ba zai samu abin da yake bukata ba har sai ya je ya samu wata dabba ya take ta sai a ga mutum ya je wa jaki ko kare ko wata tinkiya ko akuya da makamantan irin waɗannan to in an samu wannan sai an yi wankan janaba kawai zancen hukuncin da ake magana a nan ba zancen wato hukuncin yin wancan abin na haramun din da dabbanci din da rashin hankali ba Allah ke yawa to sai yake cewa wa marra'a fi manami duk mutumin da yana cikin bacci sai ya ga ka annahu yujami'u kamar yana yin jima'i walam yakhruj minhu shay'un minhu maniyun sai zama kuma maniyi bai fita daga jikinsa ba sakamakon wannan mafarki fala shay a alaihi to ba komai a kansa tunda a mafarki ne amma in a ido biyu ne aka sami wannan jima'i to kamar yadda ya gabata dole za a yi wankan jaraba mun gane wannan ko ma'ana kenan yin mafarki shi kadai ba tare da fitar komai ba to baya wajabtar da yin wanka din wa man wajada fi thawbihi maniyan ya bisa wanda da safe sai ya sami busasshen maniyi a jikin tufarsa la yadri bai san mata asabahu a wani lokaci ne ya samu wannan abu ba igtasala to sai ya wanka wa a'ada ma salla kuma ya maimaita duk sallar da yayi min akhiri naumatin na mahafihi a ƙarshen baccin da yayi ma'ana tun daga lokacin da ya yi baccinsa na ƙarshe sai ce ni ko tun daga lokacin da ya ga abin nan bacci na na ƙarshe ne ce tun da safe ne yau da na tashi daga bacci to duk sallar da ya yi daga safen nan zuwa lokacin da ya tuna sai ya maimaita ta mun fahimci abin yawwa saboda me ana kaddara cewa bacci ya yi sai ya yi mafarki sai wannan abu ya bayyana don haka shi ne bai kula ba sai lokacin da ya gani din sai fahimci cewa a'a to ashe ya yi sallah a cikin wannan yanayi don haka sai wankan da na ba sai maimaita sallolin nan idan misali baccin safe ne ko wani dare ya tashi ya sallah asuba a haka ya azhar ya la'asar sai kusa da magariba sai ya gani to sai ya je ya wanka sai kuma ya yi sallolin asuba din nan da yi da azhar da la'asar na fata mun fahimci abin da ke yawwa a wannan shine a dunkule abin da malamin ya faɗa daga cikin abubuwan da ke wajabta janaba in kuma mutum ya koma cikin manya-manyan littafai zai ga ƙarin bayanin da malamai suka yi a waɗannan matsalolin kuma ya ga hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da waɗannan kamar da na ambata mana akwai abubuwan da ƙarin bayaninsu yana da yawa amma iya wannan din zamu tsaya insha Allah da fatan Allah sa albarka ciki Allah sa mun fahimci abin da ke ciki mutum ya koma a littafin malam al-Qarafi sunansa az-Zakhira malam al-Qarafi babban malamin malikiya ne shi ma yana da littafi abin nan sunansa al-zakhira mujalladi ko sifiri sifiri goma sha shida duk fikihun malikiya ne a ciki ya a ci a littafinsa ya ce sabubban wanka aka yi sa su sabubban da suke jan wanka guda goma sha bakwai ya jero su to amma wasu daga ciki a yana nufin wanka da ake ce ma wanka ba na janaba ba da na janaban da na haila da na nifasi ya shigo da wankan juma'a wankan idi duk ya faɗo abubuwan ne da za su mutum ya wanka guda goma sha bakwai ne na ɗan kawo mana su nan amma dai saboda zan karanta su kawai da gaggawa dan abu yana cewa asbabun janabati ko asbabu ko muzibati musli sarafi yana cewa hiya sab'atu ashar guda goma sha bakwai ne sai kasa su kashi biyu akwai asbabul wujubi da kuma asbabu annabi sabubba na wajibi a yi wanka da kuma sabubban da mustahabbi ne ba wajibi ba na farko sai ce iltiqa'ul kitanai ne haduwar kashiya biyu ma'ana guyan hashafa na biyu inzalul ma'i dafiq min ar-rajul wal mar'ati kuma na guga mun ji shi yawa sau fitar ruwan nan mai tunkudar juna daga namiji ko mace na uku wa shakku fi ahadihima ma lam yastankih dalika da kuma kokwantan ɗayan waɗannan abubuwan nan sabon hukunci ne shiga ya shigar da shi a nan idan aka samu kokwanto mutum yana kokwantan an samu wancan ko ba a samu ba ma'ana iltiga ulkutane ne ko kuma izali to in an samu kokwanto sai ya wanka wannan ya ɗora akan ka'idan nan da muka karanta a baya ta malikiya in an samu kokonto a tsarki ana sake ana yin alwala ma'ana ana ɗaukar babu tsarki saboda a wurinsu yaƙini yakan gushe ko da shakka ne yau kuma mun yi magana akan wannan cewa daga cikin ka'idojin da sauran malamai suka ce musu ba haka bane yaƙini baya gushewa saboda baya gushewa saboda kokonto a na hudu yace tajdidul islami a ba'd al-bulugh sabun sabunta musulunta idan mutum ya balaga yau mutum ya balaga ya ce bari ya ji cewa ya sabunta musuluntarsa da yana yaro karami kuma ana tafi da shi a komai to daga baya sai shi ya balaga ya sake ya sabunci musulunta duk wannan ita ma magana ce da ba dukkan malamai suka faɗe ta ba na biyar haihuwa wa in kana alwaladu jaffan ko da an haifi dan ruce ba wani abu na jini to ana gamawa da haihuwar nan to za a yi wanka kun ga waɗannan abubuwa ne bai kwakwallo su haka da nisa waɗanda ba kusa nan da nan mutum zai gansu ba na shida yankewar jinin haila na bakwai yankewar jinin biki na bakwai a na takwas kai almautu fi gairi shuhada'i mutuwa idan mutum ba shahidi ba ne kuma shi ma an wajen sai an masa wanka ko in shahidi ne ko ba wanka waɗannan su ne wajen abin nan sabubba na wajibi na mustahabbi shine kamar wankan juma'a wankan sallar idi karama wankan sallar idi babba da kuma ihrami na aikin haji daga wankan shiga makka a tafiya zuwa filin arfa wasu sun ce sai mutum ya wanka da kuma mubasharatu ghaslil mayyit idan mutum yayi wanke gawa shi da hannunsa to shi ma akwai kaulin cewa zai wanka akwai yankewar jinin istihab da kuma yankewar jinin matar da a al'adance ba ta al'ada sai aka samu jini to shi ma ya kawo waɗannan shi ma wata wata matsala ce daban wadda ba ko ina malaman suka tattauna ta ba waɗanda su ne abin da ya faɗa a dunkule za ka ji an faɗi goma sha bakwai sai kai ta mamaki waɗanne ne daga ina suke to shi alƙarafi shi ya faɗi wannan a cikin littafin sa az-zakhira na faɗe shi saboda yana da alaƙa da wannan to akwai sabubba daban banda abin da malamin ya ambata a nan muna fata Allah mu ɗauki ya ƙara mana ilimi da fahimta da aiki da shi وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته